الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a cikin littafin mai girma na biyun rahma wa ma'arsal naka illa rahmatan lil'alamin yau muna shidda ne ko? yau shidda ne ga watan zulhijja yau muna shidda ga watan zulhijja hijira ta manzan tsira sallallahu alaihi wasallama 446 wanda ya daidai da biyu ga watan shidda 2025 sati wanda ya wuce muna daidai gaba ta ƙarshe مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاته kenan mun dan bayyana wasu abubuwa a ƙarshen rayuwa ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama akwai rashin lahiya da yayi kuma kahin Allah subhanahu wataala ya dauki rayuwar shi to mun karanta abubuwa wanda suna nuna cewa sallallahu alaihi wasallama rashin lahiya ya mushi tsanani dalilin har ya sanya abubakar radiyallahu ta'ala anhu shi zai ma mutane sallah tsiran allah da amince tabbata a gare shi kenan ya kasa jikin shi ya yi rauni to yau za mu tashi gaba wata gaba wanda take nuna tsananin mana karuwar rashin lahiya qala al-muallif rahimahullahu ta'ala mala yace summa zada al-maradu bihi alayhi salatu wassalam wadanat sa'atu al-ihtidar sai rashin lahiya yau da gobe take karuwa kuma jiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana dada ƙara rauni kuma lokaci na rasuwa yana kusantowa mana kenan kusan sa'o'i na ƙarshe al-ihtidar wa qarrabat lahzatul firaq kuma mala yace lokaci rabuwa shi ma ya kusa walinasma ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha simala ya ce bari mu ji uwanmu mu dai aisha tamamu labari a irin wannan yanayi ya ce wahiyar tarwi ayyam wallahzat al'akhira fi hayata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tana rawaito mana tana samu mana labari kwanakai na ƙarshe na rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalat aisha sai take cewa qala sallallahu alaihi wasallama innahu lam yuqbad nabiyyun qat hatta yara maqadahu lil janna thumma yukhayyar aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani annabi wanda Allah zai karbi rayuwar shi sai an gwada mashi gidan shi a cikin gidan aljanna sai kuma a bashi zabi to yanzu kana so a karbi rayuwar ka shiga aljanna ko kuma a barka a duniya qalat sai take cewa falamma shtaka lokacin da rashin lahiya yazo yayi tsanani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa hadarahu alqabd wa ra'suhu ala fakhizi kuma kusan kenan ruhin shi karɓar shi ya kusa kenan mala'ikan mutuwa ya kusa zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Aisha take cewa kan manzo Allah yana busa cinya ta gushiya alaihi sai manzo Allah ya suma mana kenan zahin wannan ciwo yake tare da shi sallallahu alaihi wasallam falamma afaqa tace lokacin da ya walwado shakhasa basarahu na hawu saqaf sai kalli sama mana kalli rihin daki sun maƙala sai ya ce Allahumma rafiq la'ala ya ce ya Allah mana wannan matsayi wanda yake na sama kenan can ba ta mu labari cewa ana ba shi zaɓi kenan yanzu manzo Allah ya zaɓi gidan aljanna faƙultu aisha ta ce sai na ce izan la ya taruna ta ce kenan manzo Allah bai zaɓe mu ba kenan bai zaɓi duniya ba da mutanen da suke ciki ya zaɓi rafiqul a'la sai ta ce fa'arabtu annahu annahu hadithuhu allazi kana yuhaddithuna wa huwa sahih aisha ta ce sai na tuna lokacin da yake ce mana babu wani annabi wanda zai mutu sai Allah ya bashi labari ko an gwada mishi gidan shi kuma a ce mishi to a barka a duniya ko ka tai da ta ga manzo Allah ya ce rafiqul ala sai ta ce kenan wannan hadisi ingantacce shine shine wanda muka karanta wa taqulu radiyallahu ta'ala anha aisha sai ta ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam fatima radiyallahu ta'ala anha fi shakwahu manzo Allah sai ce aje a kira mushi diyai rashin lahiya yayin rashin lahiya yana mata ban kwana da ta zo allazi da fihi wanda ke da rashin laya da aka karbi rayuwar shi fasarraha bi shay'in fa bakat sai manzo Allah ya hudi mata wani abu a kunnanta daga shi sai ita babu wanda yake yana gaya mata sai ta yi kuka radiyallahu ta'ala na diyan shi mafi soyuwa zuwa gare shi summa da'aha fasarraha bi shay'in fa dhahikat kenan yanzu ya mata albishiri na farko sai ta yi kuka kuma sai sake kiranta ko mata albishiri na biyu a asirce sai ta yi dariya kenan na farko ta yi kuka na biyu kuma ta yi dariya tsiran allah da mashi da tabbata gare ta fasa'allaha fa akhbarata na ayi ba da wafatihi aisha ta ce bayan manzo allah ya rasu abubuwa sun zamna ana ta rayuwa ya ta ce wata ran sai muka tambaye fatima wai menene manzo allah ya gaya miki kika yi kuka ko menene ya gaya miki kika yi dariya tunda ita kadai ya gaya ma babu wanda ya ji sirri ne tsakanin shi da iyan shi فقالت سيتك سارني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقبض في وجهه الذي توفي فيه فبكيت tace abu na warko wannan rashin lahiyar da ya anan ne zai rasu yace muni daga wannan rashin lahiyar ba zan tashi ba kenan Allah zai karbi rayuwata sai tace musu wannan shine sirrin da ya muni na warko sai nayi kuka dalilin kenan rashin dadin rayuwa rabuwa da masoyi kuma manzo siran Allah da mu shara tabbata gare shi ta ce na biyu kuma sun masarani fa'akbarani an ni awwalu ahalihi ya tabi ahu fadahiktu kuma sai ce mini ya ke iyata ke ce harkon da za ki iske ni kiyama yana barzaku in na rasu ko da wani lokaci ne to a cikin iyali na gaba daya babu wanda zai iske ni harko ke ce ta ce shi ne abin da ya sa ta dariya wanda su ne abubuwa guda biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sirri tsakanin da ɗiye shi wahina rat radiyallahu ta'ala anha ma bi abiha sallallahu alaihi wasallama lokacin da ta ga abin da yake ga babanta rashin la yayi tsanani min karbin wa shidda ga tsanani ga kuma abubuwan da suke na wahala almarad rashin lahiyan yayi tsanani kuma ga wahala qala sai ta ce wa karba aba wannan kaman kalma ce laraba suke faɗi kaman mutum ya ce wayyo Allah wai ce ta ce kenan wa karba aba kenan kamar ta ce babanta yana jin zahi yana shan wahala kala sai ce shi manzo Allah kenan sai ba ta amsa tana kusa da shi yace mata laisa ala abiki karbun ba'da al-yawm yace mata ai daga yau babu wani wahala kenan rashin lafiya shine karshen komi ko da mutum rashin lafiya ta kai inda ta kai to karshen magani na karshe shine in mutum ya rasu dai shikenan an kare to sallallahu alaihi wasallama sai ce mata kakki damu duk wahalan nan to daga yau dai kusan ta kare falamma mata alaihi salatu wassalam da manzo Allah ya rasu qalat sai ta ce ya abata ajaba rabban da ta ce ya baba baba na lalle ya karba kiran da ubangiji ya mushi ya abatahu fil jannatil firdausi mawa ta ce kuma ya baba aljannatil firdausi makoma kenan manzon tsira sallallahu alaihi wasallam tunda dama Allah ya mushi albishiri rafiqil a'la ya abata ila jibril nan'a tace kuma babana muna tausaya mushi kuma muna ma jibril miya ake cewa gaisuwa tunda shi ma jibril kenan tunda manzo Allah ya rasu yanzu babu shi babu zawa duniya aiko wani sako ko kuma irin aikace aikace da yake tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo sako ya kawo gaisuwa ya kawo sallama sai take cewa shi ma jibril muna mishi gaisuwa ma'ana kenan ya rasa wannan abubuwa ya rasa masoyin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma dufina lokacin da aka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qalat li Anas radiyallahu ta'ala anha Fatima sai ta ce ma Anas bayan an ji an yi zanayiza an yi komi an kare an dawo ta ce kai fata ba nufusukum an ta hasu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam turab ita abin da take tunani ta ce wai yaya kuka yi lokacin da za a ce yau ga manzo Allah an sa shi kabari kuma ku kuka dauki kasa kuka zuba mishi kuka binne shi ya kuka ji a zuciyarku ya zuciyarku ta ji dadi akan wannan to wannan a tarihi abubuwa da yawa suka faru tun harko mun karanta malam ya ce wani littafin ba zai hwada ba don kai girma da yawa to amma a wajen binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa abubuwa da iri iri littafai na sira saura suna kawo shi summa taqulu aisha radiyallahu ta'ala anha kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi maradihi allazi mata fi ya aisha a aisha ta tsike ce mana yana cikin rashin lafiyar nan sai ce mata ma azalu ajidu alama ta'ama allazi akaltu bi khaybar can baya mun karanta gazo ta khaibar akwai wata bai yahudiya wanda manzo Allah suka gayyace shi can garin yahudawa ne suna gab da madina irin gariruwa da suke kusa da madina sai suka mishi gayyata kamar gayyata ta arziki ashe ba gayyata arziki ba sai ta dawa wata nama aka dawa wani wani wani dabba sai aka sa mana sunmu a ciki ta sa wata guba to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a can lokacin da manzo Allah ya ci bai ji ba komi sai suka tabbatar da cewa shi manzo Allah ne inda wani ne ya ci to nan take zai mutu to sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ne sai yake ce ma Aisha sai yanzu ne nake jin wannan guba na abincin da na ci na wannan bayahudiya ya fara mu da tasiri yace fa haza awanu inqita'u abhuri yace a lokacin a yanzu ne nake jin wannan guba tana ciccire wasu jijiyoyi wanda suke jikina misummin da wannan guba da na ci yuri tulka shatil masmuma kenan malam sai ce wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya ce mana wannan dabba da yake wanda aka sa mata guba allati qaddamat ha lahu alyahudiyya fi khaybar a garin khaybar ne wata bayahudiya ta bashi sabagen kiyayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma cewa su za su so su ganshi a raye summa taqulu aisha radiyallahu ta'ala anha inna min ni'amillahi alayya أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي Aisha ita ce mata ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba sati wanda ya wuce manzo Allah shi ya nema a maido shi gidanta yake jiya to Aisha ta take cewa abin da yake burge ta niman da Allah ya mata yau ga manzo Allah da ya mutu a gidanta ya mutu wannan alfahari ne a gare ta tace kuma wa fi yaumi akwai raneku duk da cewa rashin lahiya sallallahu alaihi wasallam adalci na shi tunda mata shi guda tara kowace har yanzu akwai kwananta ita za ta yi abinci ita za ta yi kaza ita za ta yi kaza amma duk da cewa yana gidan Aisha yana ɗakin Aisha ta ce to amma da mutuwar manzo Allah ya zo kuma rana na ne inji Aisha radiyallahu ta'ala anha wa baina sahri wa nahri tace kuma yana nan na rike shi haka a kirjina da kuma nahar shine daidai wajen wuya na kenan kamar yadda mutum zai rike mara lahiya haka yana ji da shi wa inna allaha jama'a bayna riqi wa riqihi inda mautihi tace kuma abu na biyu Allah madaukakin sarki ya kaddare yawuna da na manzo Allah suka gamu lokacin mutuwar shi tace kuma abin da ya faru a haka shine dakala alayya abdurrahman abdurrahman ya shigo mana ta ani ibn abi bakar tana da kane sunan shi abdurrahman kenan dan abubakar ne baban su guda da Aisha radiyallahu ta'ala yana shigowa wa biyadihi siwak yana rike da aswaki a hannun shi haka wa ana musannatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi kuma zalla ya jinguru da ita Aisha tace fara'aitu yanzuru ilaihi sai naga kamar yana kallon aswaki naga idanuwan shi suna kallon wannan aswaki wanda yake hannun ai Abdurrahman sai Aisha take cewa wa araftu annahu yuhibbu siwaka sai na na ga cewa duk da cewa bai magana rashin lahiya kai rashin lahiya sai ta ce sai ta ga kamar da yana son aswakin yana so ya goge bakin shi sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai na ce akhuzuhu lak in amso maka aswaki ya rasulullah fa ashara bi rasi annam sai manzo Allah ya daga kai bai magana a lokaci fa tanawalatu fashtadda alaihi sai ta amso ta bashi to sai zamanto bakin shi babu ƙarfi da yawa kuma aswakin yayi tauri wa qultu sai ta ce mishi alantuhu ko alayyantu lak ko alinuhu lak in maza Allah in kama in tattauna maka shi yayi tafshi sai in baka fashara bi rasi annam sai manzo Allah ce eh to nan kenan shine take suka nuna mana cewa yawunta da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka gamu daraja ne wannan falayyanatu fa'amarra sai ta kama ta tamna ta tamna sai ta miƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya kama yayi haka yayi aswaki wannan yana nuna mana tsafta damar daga cin abin da manzan Allah ya yi umarni da shi aswaki kan mutum mai imani ya sake a rika jin wani bashi-bashi wani waruwa a bakin shi aswaki a kowane lokaci aisha take cewa manzan Allah harko in ya shiga gida abin da yake aswaki kuma harko in ya tashi a gindin gadon shi a jirgin matacin shi yana hulga daga barci abin da zai fara aswaki shine yace in ba dan kan Allah ya sa ya zamanto farilla ba yace da na sa aswaki ya zamanto farilla in ba dan ka samu tsanani ba wajen alwala to da sai ya zamanto aswaki yana daga cikin farillan alwala dole sai kai aswaki kan kai alwala to amma sunna ce ta shi sallallahu alaihi wasallama ya ji tausayin mu amma akwai muhimmanci saboda baki wuri ne wanda ana ciye-ciye ana kaza ana kaza kuma idan kana magana iska tana hutowa kana mu'amala da mutane to ba so mutum ya sakaki kullun ya zamanto haƙoranka ko ka samu na zamani bros ko kuma ka samu aswaki to sallallahu alaihi wasallam kun gare cikin tsarin yake magana ma da kile ke yi amma kuma aswakin shi a bakin shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bayna yadayhi rakawatun fiha ma sai ga wani dan makayi wani abu karami haka wanda ke da ruwa a ciki faja'ala yadkhala yadayhi fil ma'i fayamsah bihima wajhahu wa yaqul la ilaha illa allah inna lil mauti la sakarat sai manzo Allah ya sa hannun shi cikin ruwan sai dan shafa yana cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah lalle mutuwa tana da magagi ko kuma mutuwa tana da wani wani zahi akwai wani zahi na mutuwa summa nasaba yadayhi faja'ala yaqul fi rafiq al'ala sai na kuma manzo Allah sai daga hannun shi ce ya Allah wannan gida na sama rafiq al'ala gidan aljanna wanda ke ta sama kenan adana firdaus hatta qubida wa malat yadahu kenan ya daga hannun shi haka da ya rasu tunda mutum idan ya mutu jikin shi sai saki ta ce aisha da ta ga sai ta ga hannun shi ya karkata yan an daga hannun hannun ya yi ƙasa fakanat akhir kalimatun takallama biha fakanat akhir kalimatan takallama biha sai wannan ya zamanto shine kalmar shi ta ƙarshe kenan a bashi asuwaki aka bashi asuwaki bayan asuwaki la ilaha illallah innal mauti la sakarat to wannan sai ke nuna maka cewa muhimmancin kamar da hadisi manzo Allah ya karantar da mu cewa duk mai jiya duk mai kaza ya rika lakana ma duk wanda yake tare da shi kalmar la ilaha illallah wanda ita ce kalma ta karshe wanda idan mutum yayi ta dan aljanna ne inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama man kana akhira kalamuhu la ilaha illallah dakhala janna in aka samu mutum ya cika da la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wannan shi ya samu duk abin da ake nema kamar yayi shahada to sallallahu alaihi wasallama sai ce la ilaha illallah innal mauta la sakarat kusan karshen maganar shi siran Allah da mutunta tabbata gare shi kuma yace Allahumma rafiqil ala kuma yana roƙon Allah idan inda zai iya mamaci kusan karshen rayuwar shi ya riƙa roƙon Allah Allah ya bashi aljannar firdaus tunda manzo Allah ya ce mana in za mu roƙi aljanna mu roƙi firdaus ita ce ta sama eh kanka ce kai ko koho koho ma ya ishe ka ka riƙa ka roƙi can ciki kuma ka roƙi mai tsada wani ya ce a mu kawai ko 'yan gadi muka zama mu ya isa a can ciki za ka nema wadda shi ne kudu adda ka yi zaman to kare mai darajan kenan koda ka samu ƙasa-ƙasa dai an ɗan tsallaki wata ƙolu radiyallahu an ha aisha sai take cewa matan nabiyu sallallahu alaihi wa innahu bayna haniqi wa zaqini kamar yadda muka faɗi manzalla ya rasu yana tana rike da shi haka haqini shine kamar wurin da yake na tsakanin kirji da wuya wa zaƙi ni kuma azzaƙar shi ne wannan wurin da gemu yake hutawa shi yake ce ma zaƙar kan tana rungume da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hal Allah ya ɗauki rayuwar shi ta ce fala akrahu shiddatul maut li ahadin ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam ta ce to ita yanzu tunda dai ta ga mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu batta batta jima kowa wani zahin mutuwa da wani ko babanta ya rasu ko mamata ta rasu ko wani na kusa da ita ko wani wane ne tun da dai har masoyi ko manzo mutumin da Allah subhanahu wataala ya zabe shi ya rasu ta ji zahin mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ne take cewa ita yanzu shikenan duk wata mutuwa ba za ta mata zahi ba saboda ba za ta kai mutuwar manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam to kuma wanda malamai na sira wanda suka faɗaɗa irin abubuwan da aka yi na mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne da yawa ya zamanto suke cewa babu wata musiba a duniya wanda ta samu musulmi kamar mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunda wasu na ganin ma ba zai mutu ba saboda shi na rasulullah wasu na ganin a Allah dai ko ya je da shi ya zawo da shi wasu na ganin to idan manzo Allah ya mutu to shi ko addini ya za a yi da shi abubuwa tunani iri-iri kala-kala mutane suka shiga cikin ɗimuwa وكانت وفاته صلوات الله وسلامه عليه نشتد الضحى يوم الاثنين مازال صلى الله lokacin da ya rasu lokacin wallaha ne amma kuma wallaha ta dan yi zahi kana lokacin wallaha shine manzo Allah ya ce mana lokacin da kananan raqumma suke jin zahi hina tamrulul fisal kamar kenan yanzu sai ka kiyasta da mantir kana iya diba ko da babu agogo in dai ka iya hudda takalminka ka dan ji zahin rana to wannan shine lokacin wallaha to kuma yana karuwa har ya zuwa lokacin azhar to shi sallallahu alaihi wasallama ya rasu lokacin da wallaha ta dan yi tsanani kadan kenan ka iya cewa wajen karhe 10 ko karhe 11 kuma 12 sani 10 min rabiul awwal 12 ga watan rabiul awwal ama ahada 10 min al-hijra shekara hijira tana da shekara 11 wa umruhu 30 salasan wa sittin kuma manzo Allah ya rasu yana da shekara sittin da uku ta wannan shine shekarar mutuwar shi shi yasa bid'an maulidi take da sarkakiya wajen murna da mutum yake yi tunda babu tabbas can ba mun karanta wajen aihuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu ce uku ga watan rabiul awwal wasu ce tara wasu ce 11 12 shi babu tabbas amma mutuwar shi tabbas to shi ne kira ka ce a ko molidi ko kuma 'yan shi'a ne suka tsara suna jin daɗin mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sha biyu ga wata suna jin daɗi manzo Allah ya mutu dama suna ganin wani abu ne wanda ya zo musu saboda su ma suna daga cikin bulbudin yahudawa to sallallahu alaihi wasallama shekarar shi 63 a duniya Allah ya karbi rayuwar shi wani daga cikin ai addawoyi da ya ta yi dama ya ce Allah kada ya bar shi ya yi irin wannan tsohuwa jigop وصلوات الله وسلامه وبركاته عليه الله جل شرامه yace imamul muttaqin wa khatamul anbiya wal mursalin wa afdalul khalqi ajma'in shine shugaban masu tsoron Allah shine kuma cika maki annabawa da manzanni gaba daya kuma yayi kowa fadala da daraja da girma cikin halittun Allah waɗannan mutane mu dai tun daga annabi Adam alayhi salam manzo Allah shine zababben zababbu to wannan kusan shine irin abinda Aisha radiyallahu ta'ala na take hakaitowa mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to na akwai tambaya da malam wannan gaba ta zo karshe tambaya shine mata bada'a marada rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah a wani lokaci ne rashin lafiya ya fara kuna tunai da sati wanda wanda ya wuce yau shi ne manzo Allah ya fara rashin lafiya shi ran Allah da mun shi tabbata gare shi darasi na na farko ne sati wanda ya wuce muka ce a watan safar ko a watan safar manzalar sallallahu sallama ya fara rashin lahiya tambaya ta biyu lamma shtadda alaihi marad amara ababakarin an yi salli bin nas alama za ya dullu hazal ikhtiyar ya ce da mazalla rashin lahiya ya tsanani ya ce abubakar ya salla to shine sai mala ya ce wannan abin me yake nuna wannan tunani ne saboda babu tsamsa a nan kai tsaye me yake nunawa yawa shine shugaba eh shine limami shine shugaba wannan abin da ke nunawa ke tambaya ta uku mala yace اختصت عائشة رضي الله تعالى عنها من بين سائر زوجاته بخصائص اذكر ثلاثة منها عائشة رضي الله تعالى عنها ما تاتا منزا الله akwai abubuwa wanda tace ya burge ta manzo Allah yayi kaza ya mutu a gidanta tana kaza kamar wanne ne shine malai yace akwai abubuwa guda uku wa zai iya bayyana daya ko biyu ko ukun gaba daya wanda muka karanta yanzu karatun da muka yanzu ne Aisha mi take cewa manzo Allah ya mutu a gidanta ko a cikin ɗakinta eh wannan kenan shi ita kare ne take da ko manzo Allah ya wunta ya gamu da nashi tsiran Allah da mun sharar tabbata gare shi ya mutu tana rike da shi haka amsa ta tambaya ta hudu mala ce uzkur tarihi wafati bil yawmi wa shahr wa sana yace ka ambace a ranar da ya mutu da watan da shekara a wace rana a wani wata a wani shekara manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu wannan shi an san shi a tun da watan maulidi wani wata ne watan maulidi shine rabiul awwal awal kwana ne ake maulidi ko da ke yanzu maulidin an rikirkita shi yanzu sai a yi farko wata har tarbe ake kuma a yi rakiya amma da rana ɗaya ne ake ko ranar sha biyu sani ashara shekara kuma hijira tana da shekara kwana nawa sha ɗaya nan ma akhiru ma hiya akhiru kalima na biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam yace wace kalma ce ta ƙarshe kusan wanda manzo Allah ya wadi a ƙarshen rayuwar shi wanda muka karanta yanzu yanzu nan kalmar da ya wadi ta ƙarshe na'am ya ce la ilaha illallah ko inna lil mauti la sakarat lalle mutuwa tana da magagi ko kuma tsanani yace Allahumma rafiqil ala waqa al musabu ala umar radiyallahu ta'ala an to nan malan zai dan kai mana wani abu wanda ya faru cikin irin jarabawa irin musiba da ta yi tsanani ga rayuwar masu imani lokacin gab da mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma yi jana'iza ba wannan abin ya faru malan yace akwai abin da ya faru ga umar radiyallahu ta'ala an al musabu shine shiddatun nazila kamar yanzu a ce mutum baban shi ya mutu ko mamman shi ta mutu ko kuma wani matan shi ko ɗan shi irin da yadda mutuwa take bugun zuciya za ga mutum ya rikice mutum ya rasa abin da yake mishi daɗi to umar radiyallahu ta'ala anhu lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya samu kusan irin wannan abin shine malam ya ce laqad kana mautu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musibatan azima dalle tabbas mutuwa manzo Allah wata musiba ce babba ya ce kuma wa haulan muhilan kamar abu ne mai firgitarwa kuma abu ne wanda kawai ya zo kwaram don da su wasu suna ganin ma kawai ya za a ce manzan Allah zai mutu kawai bai ya mutu ba haka za a ta rayuwa da shi wa khataban jalilan alal musulmi da jami'an ya ce kuma wani lamari ne wanda yake bayyananne ga duk masu imani zahala minhu kibaru sahabati radiyallahu ta'ala anhu az-zuhul shine ghaba an rushd da yawa suka huta daga cikin yanayi hayacinsu lokacin da manzan ya rasu ko ba ƙanana ba manya-manyan sahabbai kaga umar in aka ce rasulullah salasala aka ce umar ai abubakar sai umar shine na biyu shine na uku to amma shi ma yana daga cikin wanda suka rikice wannan mutuwa ta bige su radiyallahu ta'ala anhu ajma'in sai ce daga cikin su minhu umar radiyallahu ta'ala kenan suna da diyawa in aka ce za bayyana diyawa za mu jima muna ta ba na bayani shine sai malai dauko misali guda Umar wanda shine kusan babban su yace akbala Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ala farsin min maskanihi bisunh Abubakar lokacin da ya ji mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya huto akan dokin shi daga gidan shi as-sunhu wanda kamar ungoshi ce a can awali Madina hatta nazala ya ji labarin abubuwan da ake hoki Umar ya tsare mutane ya ce duk wanda ya ce manzo Allah ya mutu sai ya sare kanshi saboda yanayi da ya shiga shi ku abubakar radiyallahu ta'ala yana gida da aka je ga ya mishi ga yanda ake ciki sai ya huto fa dakhala masjid shiga masallaci fa lam yatakallamu nas hatta dakhala ala aisha bai ma kowa magana ba yana ya sai ya wuce tunda gidan manzo Allah ga shiga kofa na gidan Aisha fa tayammama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuhashi wajen manzo Allah wa huwa maghshiyun bi thawbin habira an rihe manzo Allah da wata riga wanda ake ce mata habira faƙashafa an wajihi sai janye ya ga huskan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama summa akabba alaihi wa qabbalahu wa baka sai ruhuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya sumbaci goshin shi nan kuma yayi kuka ba irin wancan kuka ba na niyaha irin wannan ihu hawaye zubda hawaye summa qala sai ya ce bi abi anta wa ummi yace ya maki Allah fansa mana fansarka da uwata da mammata zan fance su a kanka ya ce wallahi la ya jima'u allahu alaika mautatai allah ba zai gama maka mutuwa biyu kenan daddin mutum a duniya mutuwa ɗaya ke abubakar latijo ya ce amma mautatin lati kutibata katabta alaika au kutibata alaika faƙadimin ta kowa rubuta mashi kullum lafsin za a aikatar mautu to shi yau manzo Allah an rubuta mishi ashe shi ma akwai ranar shi ta mutuwa kamar yadda wasu ke ganin ba zai yi ba to shi ne sai abubakar ya ce ya ma'aiki Allah in dai mutuwar da Allah ya rubuta ne to kai ma ka yi ta yanzu shi kenan ko babu ta biyu sun makara jawa umar ya kallimun nas sai abubakar ya hutu sai umar shi kuma yana mutane magana duk wanda ya ce manzo Allah ya rasu zai yanke kanshi faƙala sai ya ce ijilis ya umar sai umar ya kai abubakar sai kalli umar ya ce mai umar umar zamna fa'aba umar an yajilis umar sai ki zama faƙabalin nasu alaihi watara kuma umar mutane da suka ji abubakar ya yi magana kuma sun san akwai gabaci daga manzan Allah sallallahu sallama sai abubakar sai umar kuma wani limanci da manzan Allah ya sa shi daman kama an ɗan hayya an ɗan gyara wurin cewa umar ko abubakar shi ne shugaba mutane da suka ji abubakar ya ce ma umar zamna umar bai zamna ba shi kenan sai ɗan koma gehi sai mutane suka bi shi kenan alamun zai musu magana ya ce amma ba'adu faƙala abubakar faman kana minkum ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qadimat sai abubakar yake ma mutane da ya maido su cikin yanayinsu abu ne wanda sun sani amma zahin mutuwa ne yasa ya ce musu duk wanda yake bautata ma muhammad in dai kai manzo Allah kake bauta ma ya ce to fa inna muhammadan qadimat manzo Allah ya mutu tabbas ne kenan yana umar ya tsatsare mutane kan wanda ya ci ya mutu to ga abubakar sai ce wa man kana minkum ya abudullaha fa inna allaha hayyun la yamut in ko wanda ya kasance a cikin ku Allah kada yake mutu ta ma to shi Allah raye ne bai mutuwa hal abada sai karanta aya qauluhu ta'ala wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul sai karanta musu aya aya tana nan ta ma bace a hankalin diyawa daga ciki an mance da cewa manzo Allah zai rasu kuma alhali aya ce an jima ana karanta ta wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qawli rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalibu ala aqbihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajidu Allahu shakirin sai Umar ya karanta musu aya yace musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba kowa bane illa manzo ne kenan ma'ana ba aljani ba ne ba wani abu ba ne wata halitta daban yadda ka san kai mutum ne to haka shi yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne sai ce illa rasulun amma dai shi darajar da Allah ba shi an aike shi an ba shi annabta an zabe shi yace qad kharat min qawli rusul ai kahin shi ma akwai annabawa da sun mutu kenan tun da su ba wancan sun mutu shi yawan manzo Allah ba zai dawo ba sallallahu alaihi wasallam afa in mata sai Allah ya ce to idan manzo Allah ya mutu au kutila ko kuma a kashe shi a wajen yaki tunda salama ya kuna da yawa da shi akai in qalabtum ala aqabikum kenan za ku koma kahurci ko yaya wannan kamar Allah yana tambaya ne in annabi ya mutu za ku koma ku bar addini ko ya za ku yi wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a duk wanda ya kafirta ya koma kafirci bai cutar da Allah komi in ka musulunta kai imani kanka kama aljanna ce Allah zai baka in kuma ka kafirce wuta ce Allah zai saka kenan kama kanka to shine Umar sai karanta wannan ayar ay Abubakar yace wasa yajidullahu shakirin Allah zai saka ma waɗanda suke masu godiya ne qala ibnu abbas Abdullah dan Abbas shine turjumanul Qur'ani yana daga cikin manyan manyan hafizan Qur'ani ma masu rubutawa wanda manzo Allah ma addu'a ya mishi Allahumma faqihu fil ilm fid din wa allimhu tawil wata ran manzo Allah yace ma Abu Ibn Abdullah dan Abbas ya mishi addu'a Allah ka sa shi ya san fahimtar musulunci fiƙihu kuma Allah ka sa ya zama to mai tafsirin Qur'ani amma wannan ayar sai da taɓace mishi mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa da bakin shi yace wallahi laka annan nas lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-aya yace wallahi kai mu mutane kai ka ce ba mu san ba Allah ya sauko da wannan aya hatta talaha abubakar sai da abubakar ya karanta kawai sai kowa hankalin shi ya zo fatalaqaha an-nasu kulluhum fama asma a basharan minan nasi illa ya tuluha bayan abubakar ya karanta kawai sai kowa ke karanta wa muhammadun illa rasul kenan allah ya yi magana allah ya yi bayani daman can da jimawa zahin mutuwa ne yasa abin ya kauce musu qala zuhuri imamu zuhuri yake daga cikin bayan malamai fa akhbarani sa'id ibn musayyib anna umar qala wallahi ma huwa illa an samitu abubakarin talaha yake cewa wallahi wannan ayar ni kwata-kwata namun ce da ita sai da na ji abubakar yana karanta ta in ji umar yake cewa eh, fa'araqat kawai sai zuwa sai zuwa ya karyo mishi yace hatta ta kulluni rijilaya har sai da ya zama tuka huwa na basa rike dan idan mutum ya karaya sai ga ya duka abubakar ya umar radiyallahu ta'ala da ya ji abubakar ya karanta wannan ayar sai abin ya zo mishi kawai sai ya ji zuwa sai ya yi ƙasa wa hatta hawaitu alal ard yace sai ne kas hina samituhu talaha da naji abubakar ya karanta alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mat ya ce a yanzu ne sai na tabbatar da cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu to wannan tana daga cikin manyan musiba wanda ta faru ga wanda suke masu imani kuma har yanzu ko gobe ba za a taba samu wata musiba ba wanda ta kai wannan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musamman wanda suka rayu tare da shi wa tasarraba an-naba al-fadih wannan labari wanda yake mai girma sai ya yadu ya ce wa zallat ala madinata ajwa'uha wa azlamat alal madinata ajwa'uha yake kawai sai ga madina ta yi duhu da can madina gari ne wanda ya haske da hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kawai da manzo Allah ya rasu kai ka ce kamar an kashe wata hutula sai madina ta yi duhu yace fama ka annaha bitilkal madina kai ka ce kamar ba madina ba ta jiya ma'ana kamar yau manzo Allah ya rasu sallallahu alaihi wasallama sai suka ce kamar jiya dai ba madina bace yau kuma wata madina ce daban qala anas sahabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anas sai yace ma ra'aytu yawman qad ahsana wala adwa min yawmin dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anas sai yace ban taba ganin wata rana mai haske wata rana wanda Allah ya haskaka wani wuri yace kamar lokacin da manzo Allah aka ce yau gashi ya shigo madina lokacin da manzo Allah ya hijira yana shiga garin madina garin ya haske ya ce kuma wa mara aitu yau mankat kana akabahu wala azulama min yau min mata fi rasulullah sallallahu ya ce ban taɓa ganin wata rana ba marar daraja a wajena wata wata bakan wani bakan wuni wuni baki wanda babu wani annuri babu wani haske ya ce kamar ranar da manzalla na ji labarin ya mutu in ji anas radiyallahu ta'ala an laqad kana min akhir wasaya alaihi salatu wassalam wa huwa fi sa'atul ihtidar mazalla yana saman mana yana yanayin wannan rashin lahiya yana bisa cinya aisha tana rike da shi akwai wasiyoyi da yi sallallahu alaihi wasallam wasiya ta farko akwai ruwaya ta imam bukhari da muslim wanda daga hadisin aisha radiyallahu ta'ala na take cewa manzo qala annabi sallallahu alaihi wasallam fi mardihi lam yaqum minhu rashin lahiya da manzo Allah wanda bai tashi ba ya ce la'an Allah yahuda wa nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid Allah ya la'anci ya tsine ma yahudawa da nasarawa sun riki kabarrukan mutanensu na gari masallaci kenan su yahudawa da nasarawa idan wani bawan Allah ya mutu ce wannan babban malami ne wannan wani shehi ne wannan wani wali ne in aka yi kabarin shi sai a kashi nan masallaci sai a masallaci daga nan kenan duk sujada da za a yi duk rukuyi da zai ana mushi yake ma haka suke yi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu hannunka mai sanda kenan zai mutu yana cikin gargara ne na mutuwar shi kenan kamar yana so ya ce musu kuma Allah zai la'anta Allah za ta haukan ku tsinuwa Allah za ta haukan ku in kuka sake na mutu kuka zo kuka sa ni eh kuka kuka sa ni gabas kuke mini sallah ko kuke kuke bauta ta mini ko kuma kuka dauki kabari na zama to masallacin ku inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kuma Allah zai la'ance ku kamar yadda ya la'anci Yahudawa kaga nan sallallahu alaihi wasallama magana ma da kile yake amma dalilin abun yana da hatsari shi sake riya mana wannan amma kuma kaga abin takeici irin dariƙun nan da yawa zaka samu a ce wani wali ya mutu ko wani shehi ya mutu a ina ake binne shi a cikin masallaci a cikin masallaci suke binne shi kuma ana sallah ana kallon shi kaga wannan akwai jahilci kore da gaske hadisai sun wuce a iliga babu wani shakku babu wani sabani akan cewa baiwa ba a sallah a makabarta makabarta daban masallaci daban karatun qur'ani ma ba a yi a can balle kuma kaje kai sallah ko kaje kai wani roko yanda ake roko a masallaci ka roki Allah ya baka abubuwa to haka suke yi sai a wajen kabarin nan mutum zai je ya roƙi wai Allah ya kare shi da wata musiba ko arziki yake so Allah ya bashi ko Allah ana ya kare shi to irin wannan abin da manzo Allah ya ji tsoro to shi suke aikata kuma wasu daga cikin musulmai Allah ya kare mu Allah ya kiyaye Allah ya shirye da mu to aikata wurare da yawa ake aikata wannan da wannan suna daga cikin abubuwan da ba su dace ba qalat aisha aisha sai take cewa walaula zalika la abraza qabrahu khashiya an yattakhizahu masjidan tace wallahi da banzan Allah ya hudu wannan sai muka tsorata kowa ya ji tsoro dukkan sahabbai to shi yasa ya zama to kabarin manzon Allah ma ba a gare shi yanzu ko zuwa kai ziyara da cewa masallacin ya girma ya girma a ɗakin Aisha aka gir aka aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma da aka yi tausiya masallacin yayi kadan ana bude masallaci har ya zama to ɗakin ya shiga ciki sai dai kaga wani daki da wani abu da ya tsanwa tsanwa amma dai kai ba ka ga kabarin manzo Allah kuma Abubakar ma yana nan Umar ma yana suna su uku tsira Allah da mutane tabbata gare su to Aisha ta take cewa sai muka ki bayyana kabarin manzo Allah dan kada abota ta mishi to kaga kenan ina kuma yanzu a ce a bayyana kabari da ko wani wali a nan ko cikin kumfani manzo muna da jima'a in za a zo juma'a nan birni lokacin juma'a guda ce akwai wani nan akwai wani wani kamari da ake zuwa ana nasa kudi ana muna muke wucewa tsakanin dutsuna da cikin kwamfani ake ne har yanzu akwai shi to da akwai can wajen masallacin randa wanda ya san ranfuwa randa bakwai can akwai masallacin imam alu shura eh fatima akwai zaugo wani gawo akwai wani kabari da shi ma na ci ake wali amma da mutane suka waye gari yayi gari yanzu ta kashi ma ake ana wuce da manzance ne kawai mutane ne suke wani rami ko kuma wani ya zo yayi ya yi waɗan tudu a rika jefa mashi ɗan sadaka shi yake share shi ya ɗan yayyafa ruwa ya yi kaza kudin da aka zuba duka ya kwashi a kone shi lokacin matan nara lokacin sai da turuwa in za a wuce ta nan shi da yake dama ta kadari ne in aka zuba kudin shi ba zuba bai shi yake kwashi ya wuce ya je ya recreation da su yaro ne karami a lokacin mu to irin wani abubuwan da yawa kahin a yi karatuttuka kafin mutane su san irin abubuwan nan bai dace ba sai ga an ce aga ga wani kabari ya haska shi kenan sai a je a rika zuba sadaka in kana neman addu'a sai ka je wurin ina son kaza ina so a kare ina so a muni kaza to wannan shine abin da manzo Allah ya ji tsoro wasiyar shi ta karshe kusan maganar shi na karshe ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sheikh Ilyas hafizahullah yake ba mu labari wani wani waye so yayi ko wannan ya cika ran wani waye je kabari kare ne babba haka mai kyau ya je tudu ya daidaita kamar kabari sai zai cewa ne ai ce wali ya bayyana kabarinka a cikin karenka ya ce hawa karen nawa wali ya bayyana shi so yake yanzu daga yanzu kare ya zama ba nashi ba alhali kuma ba da gaske bane kawai zawa ne ya yi dan tudu ya sa wani dutse daga nan in ya bari shi kuma sai zo mamaye shi ya gina ko ya sai da shi ya je furcike shi babu komai a ciki haka inda inda da ne tsoro zai je bar wurin to duka mutane suna irin wani abubuwan wani lokaci dan abin da za a samu Allah ya karama Allah kiyaye saboda dan adam ya kai takadari wajen neman duniya duk abin da baka tsammani inda aka ce ma wannan dan adam ne mutum ne in wajen neman duniya ne zai iya yi ko ma mine ne kakka kakka hudda ka ce ga wani abu dan adam bai iya inda wajen neman duniya ne komai yana iya shi sa hatsari ne babba ga manzo Allah ya ce Allah Allah an ci Yahudawa Allah an ci Nasarawa Aisha ta ce abin da ya sa muka ɓoye kabarin manzan Allah don ka a ɗauke shi masallaci to kuma yanzu wai mutum mai kalmar la'ila illallah mai cewa shi masoyin manzan Allah ne addini yake yi a ce wani mutum ya mutu shegi ko wani ya sa shi masallaci daga akwai hatsari kwarai da gaske wasiya ta biyu da manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallama Aisha ta ce wa fi ima aidan kenan Buhari da Muslim radiyallahu ta'ala anha lamma nuzila bi rasulillah sallallahu alaihi wasallama lokacin da irin wannan abubuwa na magagi na mutuwa suka zuwa manzo Allah kusan yanzu bangaru da yake na karshe sallallahu alaihi wasallam tafika ya tsara khamisahu lahu ala wajhi sai manzo Allah ya dauki yana da wata riga babba sai ya riya fuskar shi ya riya kanshi gaba daya yace fa izaktamma in ya zamanto yarihe yarihe wani lokaci kuma yace kashafaha sai dan bude shan dan sha iska sallallahu alaihi wasallam ala waje yake huwa ala zalika yaqulu wa huwa kadhalika yaqulu la'ana Allah la'natullahi ala yahud wa nasara ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid la'anta Allah ga yahudawa da nasarawa sun riki kabarin waɗanda suke mutanen kirki a cikin su masallaci kun ga har yanzu ko manzo Allah wasiya ta bi ma ita ce ke saboda hatsarin abin shirka ne da Allah kana bota ta makabari ka roke shi yana hudda mutum daga cin imani yadda ce yi halziru ma sana'u manzo Allah yana mana hannunka mai sanda ne abinda suka yi kaga wasiya ta ɗaya wasiya ta biyu duka ana magana ne akan tauhidi kada a sake a shirka da Allah wasiya ta uku wa min wasayahu ala salati qawluhu sallallahu alaihi wasallam as-salatu as-salat wa ma malakat aymanukum kuma wasiya mai muhimmanci sai manzo Allah ke ce muku sallah kana ya kuma imani sallah sallah sallah to yana daga cikin manganu na ƙarshe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sallah tana da muhimmanci ya kamata mutum ya san sallah ya santa da ilimi ya santa da komi duk yadda zai kada ka bari sallah ta wuce ka sallah cikin jami'i in babu dama ko da kai kadai ne kakka sake da wani harkokin ka na duniya ko wani abu da in dai ba uzuri ba mai kwakwara uzuri mai kwari a ce yau ga lokacin sallah ya ta kuma kana harkokin ka kana abin da ka dama ya kamata a kula da sallah to shine kusan mangaru na ƙarshe na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasiyar shi sai ke ce musu sallah sallah sallah kenan me yake ni ku kula da sallah ku kula da sallah kuma sai ya ce wa ma malakata aymanukum sai matayen ku kenan maza mazaje aure matai ku na gidan aure ku kula da su wannan su ma wasiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yake ce amana ce Allah ya ba ku kaka musguna mata babu zagi babu bugo babu magana mummuna duk abin da ya dace na nasiha da abin da ya dace na kyautatawa da abin da ya dace na abubuwa na zamantakewa wanda za ta yi kyau to duk mai imani haka ya kamata a kasance shine manzo Allah wani hadisi kace khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli duk mutumin kirki ana diba iyalin shi gidan shi matar shi ya take da yayan shi yake kula da su sai manzo Allah ce ni kuma na hi ku kulawa da iyali ne hatta ja'ala yaghrifu yughriru biha wa ma yasfahu biha lisanu har sai da manzalla ya zama to yana magagi na mutuwa har kama halshen shi bai hudin magana da kyau ya ce sallah sallah sallah ko kuma maza ku kula da mata yanku haka manzalla sallama ya yi wasiya kusan wasiyoyi na ƙarshe tsiran allah da amince da tabbata a gare shi wa mata sallallahu alaihi wasallam bada an akmala din akmala allah bihi din manzo allah ya rasu ne bayan addini ya cika wa tamma bihi ni'ima kuma ni'ima ta cika babu ni'ima kamar ni'imar musulunci fa qama al-hujja kuma hujja ta tsi kenan shine yanzu kuma wani baya zo bai ce bai san ba addini ko bai san ba wane ne manzo Allah tunda da ana tahori ana wa'azi kullun dan kiyama gobe kiyaman Allah ce maka yaya kace ni Allah ban sani ba to wannan hujja babu baka hudu haka wa awdaha al-mahajja kuma Allah subhanahu wataala ya sai manzo Allah ya rasu ne bayan ya nuna hanya mai kakkiya shine mahajja كنا الطريق المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن ظل يبرم أكان حنيا وراتس babu wanda zai karkace sai hallakakke an ka gana wani boye-boye ko ana cewa ga wani abu an kasa gane to ba hanyar manzo Allah bace sallallahu alaihi wasallam manzo Allah hanyar shi megaggiya ce kuma haske ne alqur'ani ne da hadisi ballaga risala manzo Allah ya iska sakon da Allah ya bashi ya sabkar wa'ada al'amanata kuma ya ba da amana tsakanin shi da Allah wa nasa al'ummata ya ma al'umma nasiha wa jahada fillahi haqqa jihadihi yayi kokari kwarai dan Allah yace fa ma taraka min khairin illa dallaha alaihi bai bar alheri ba sai da gwada mana mu al'umma shi wala sharrin illa hazzaraha minhu kuma manzo Allah bai bar wani sharri ba sai da yace mana wannan abin sharri ne mu bar shi to wannan yana daga cikin abinda sai da suka cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ma taraka min ad-dunya amma abinda manzo Allah ya bari na duniya kenan wani zai iya cewa manzo Allah da ya mutu to mine me ya bari shine shugaban duniya shine shugaban masu imani me dukiyar shi me kazan shi me ya bari to shine malam sai kace abinda manzo Allah ya bari a cikin duniya fadar shi sallallahu alaihi wasallama innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman inma warasu al-ilma kenan su annabawa da manzala tun yana raye yace su annabawa ba su bar baga da dinare kenan kudi na azurfa ba su bar ba kudi na zinariya wala dirham ko kudi na azurfa yace inna ma warasul ilm gadan su ilimi manzala ya bar ilimi an bar alqur'ani daga kuma hadisi wanda shine gadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake cewa malamai magada annabawa wanda suke da qur'ani da hadisi akwai hadisi da sahih bukhari imam bukhari rawaito daga amr dan haris radiyallahu ta'ala yace ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dinaran wala dirham manzo Allah bai bai kwandala ɗaya ba da dinari a gidan shi ko dirham ya ce wala abdan ko kuma wani bawa wala amatan ko baiwa illa bagalata hulbaida sai dai kawai wannan eh, taguwa tashi da yake hawa fara ita kaɗai ya bari sallallahu alaihi wasallam allati kana yakabuha wanda yake hawanta cikin irin bukatun shi na zuwa da zawwa wasilahahu amma manzala ya bar makamin shi wa arnar ja'alaha libin sabil kuma yana da wata gona ko wata garka amma ita ma yasa ta wakafi ga mutane wanda dan bulaguro ya dan bulaguro wannan gona ko an yi noma ko an yi kaza kudin nawa ne ne in aka samu wani yana cikin bulaguro ya samu matsala shi ake ba ma wakafin shi ne haka wanda shi ne abinda maza Allah sallallahu alaihi wasallam in ya bari to wanda shi ne bari taguwa shi da kuma el gonar shi ya sa ta wakafi kenan ita ba tashi bace tunda wakafi ba a gadon shi ko ba a saida shi ko ba a sayen shi kuma sai makamin shi sallallahu alaihi wasallam wa fi aidan Aisha daga Aisha radiyallahu ta'ala take cewa tuwfi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa dir'ahu marhunatun inda yahudi bi 30 ta'ani 30 sa'an min sha'ir manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu amma sai aka samu rigar silke tashi ta yaki a wajen wani bai yahudi ya bashi jingina dalilin ya je ya amso kwano kwano 30 na sha'ir sha'ir wani abu ne kamar alkama kuma ya kama da shinkawa dan manzo Allah ya ciyar da iyalin shi sallallahu alaihi wasallam ya je ba bai yahudi yace rike wannan ni kuma sai ka bani abinci tsira Allah da mutum da tabbata gare shi ke na wannan zai nuna maka cewa manzo Allah bai bar komi ba inda yana da kuɗi ko ya bar wasu maloniya ko kuma wasu kudade to da ba za a samu rigar shi a wajen wani bai hude an ba da ta jingina dan a ci abinci a gidan shi tsiran Allah da mutum da tabbata gare shi to wannan shine rayuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen rayuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan duniya wanda kuma babban darasi a nan karshe zai nuna maka cewa sallallahu alaihi wasallama ba lamarin duniya bai ke gaban shi inda ma huwa shi ne kawai addini yanan kalubale ne musamman mu da muke rayu a wannan zamani na kowa a tunanin shi kudi kudi kudade ina zan samu ina zan tara ina zani ina zan zo haraka ta duniya to ita ba ha musulunci bai hana harakar duniya ba amma kakka sake ta hana ka ibada sallah abubuwa na bin Allah abubuwa na addini zuwa makaranta zuwa ya za a yi mutum ya san sallah da kyau ya za a yi mutum ya yi tsarki lahiyayye ya za a kai alwallah mai kyau ya za a kasan haƙƙin iyaye ya za a kasan haƙƙin makwabci ya za a kasan haƙƙin abubuwa jiyawa ya za a kasan amana da riƙon gaskiya da gaskiya da rashin ƙarya wanda duka a makaranta da hadisai ne na manzo Allah za su karantar da mu da ayoyi dole sai mutum ya ba da dama amma an ka ba da damar ka lokacin ka gaba ɗaya duniya lalle tabbas mutum zai asara duniya ba komai bace sallallahu alaihi wasallam ya ce inda duniya komi ce to da dugo ɗaya na ruwa Allah bai ba kahuri sai da ba mai imani kuma na inda duniya wata tsiya ce to da sai ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da in ya mutu gadon shi sai ya zama to yayi kowa ko a mai da mushi Uhud ya zama to zinariya dutsen kaza dutsen kaza ko kuma ya zama to azurfa arziki na shanu da raƙumma da komi da komi Allah zai iya bashi to amma sallallahu alaihi wasallam ba wanda bane a gaban shi shine imani wajahada fillahi haqqa jihadi to duk mai imani ya kamata ya zamanto yana mujahada fillahi kuma haqqal jihad duk kokarinka ko da kana kokarin duniya wannan ba laihi bane to amma laihi shine a same ka kasalalle wajen bin Allah da manzon shi da kuma addini kasala ka batta tashi sai zai aikin Allah sallah ma da kyar kake kana hamma in an yi raka an karanta wani dan surori an maka tsanani kama an bata ma lokaci an ja sallah doguwa amma dai kallon balo ma awa nawa ki mace guda premature nawa nawa minti nawa ki minti 45 mutum yana zamne yana ta ihu daɗi yake ji suna ta taba da ɗan uwan shi in suna ci musamman a ce ekimkin da yake so take ci kuma a zo a ƙara karan sank in wata final ce ana so a yi me sunanta prolongation kuma a ƙara kens kens ne ko kuma 30 minutes za a ƙara to duk wannan mutum yana zamne la'ayyar shi lau da ruwan sanyi ko da wani shayi ana dafa ana ci ana jin daɗi to amma sallar za ta yi minti shidda mutum a dame ki kun ga akwai dole sai mun yi la'akari da irin wannan abubuwan kada ya zamanto damar mu gaba daya lokacin mun ba da stamp ko mun bar Allah musulunci yana buƙatar ilimi musulunci yana buƙatar karatu duk mutumin da zai musulunci da jahilci to shine irin kake ganin wata guguwa karama sai ta zo ta tsaye da ka imanin ka sai sai kubci amma ya zama to da karatu ne kana ji ko da baka karantawa amma ka je makaranta mala ya karanta kana ji littafi ne ya karanta kuma ko karatu zaka yi ba irin da karatu na na katsiniya ba kama a ce kawai yanzu a ka in rika gaya muku ra'ayina wannan shi ma ba addini bane ko kuma in rika muku wata tatsiniya ko wani labari ya amku dan na gan shi a wani facebook ko a wani whatsapp wannan shi ma duka bata lokaci ne shiriri ta ne a karanta littafi a fassara a karanta hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karanta aya ta alqur'ani to wannan shine asali amma duk wani tarihi wani labari dan mutum ya ji dadi to shi ma na lokacin shi in ya zamanto mun samu dama a ce mun yi karatu karatun da hannu ta daga jahilci to sai mu shiga wani karance karance kuma daban Allah subhanahu wataala samu dace Allah ya samu da karfin gwiwa wannan ina nasiha ne gani da ku ko mu kama jiki kenan wannan littafi ya zo karshe daga yau mun kusan kammala shi yasa muka yi gaugawa Bikin littafi da za mu je na gaba shine alfiqhul muyassar shi ko za mu san tsarki tun daga ruwa tun daga niyya da ruwa kyakkyawa wanda ya kamata a ce mutu ya alwallah da shi ya yi tsarki sallah kaza kaza haye zuwa azumi haye zuwa haji haye zuwa abubuwa na musulunci wanda ya kamata a ce mutu ya san su a fiqhu kenan insha Allah za mu karanta su a kuma ala littafin ala dawi kitabu was sunna duk magana da zamu karanta in hadisi manzo Allah ne sai ingantacce in mai rauni ne ma ba mu karanta shi kenan saboda mutum ya samu garanti cikin magana ko kuma abin da zaka hodi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai masu rauni akwai da'ifai akwai kaza akwai wanda malamai sun ce ba aiki da su yana da bamu bukatar su babu kuma wani mu dauko magana mai rikici da yawa malawa ne ya ce kaza malawa ne ya ce kaza malawa ne ya ce kaza a magana da zamu karanta mu dauko ta ita ce magana da mafi rinjayen malamai ga abin da suka ci shikenan sai mu kenan ba sai mu bata lokaci ba wajen kila wakal Allah samu dace Allah kuma bamu kuzari Allah samu daga cikin bar da gari akwai tambayoyi a nan ƙarshe amma da yake lokaci yayi sai mu muna ya bar su subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sati mai zawa zami karatu ko kuma sai